بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shi ne yammacin talatin ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 31 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 48 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman an-Nasa'i rahmatullahi alayh al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i sahibu sunan ya ware wannan littafi ne daga asalin littafinsa wato asunan kubra don bayani akan musulunci da abin da ya karantar ta fuskar mu'amalar zaman aure Allah ya gafarta wa limamin nasa'i rasuwarsa shekara ta ɗari uku ne da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa bab mas'alatu al-mar'ati talaqa ukhtiha hukuncin mace ta nemi miji ya saki ‘yar uwata, mace ta tsaya neman wato sai an saki wata mata, wadda suka haɗa miji, wata ma wato a saki matar saurayinta ko matar bazawarinta. Ta wannan laifi ne daga cikin laifuffuka da Allah subhanahu ta'ala ya haramta ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه لا تسأل المرأة طلاق أختها ولتستفرد صفحتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها wannan isnari isnari ne wanda yake ala shartul bukhari kamar yadda ake gani mala yace akhbarana qutaiba يعني ابن سعيد الإمام قتيبة بن سعيد وند يارسني الشكرة تدريبي دا أربعين عن مالك دا الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه الإمام مالك ببما لمن آه آه آه نقصر مدينة عن أبي الزناد دا عبد الرحمن ابن ذكوان أبو عبد الرحمن شيني أبو الزناد يارس شكرة إلى ثلاثين باين هجرة عن الأعرج دا عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج tabi'i din nan cikin malaman tabi'ai wanda ya rusa shekara ta 117 an abi huraira daga malam abu huraira abdurrahman ibn sakhar radiyallahu anhu qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tas'al al mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta saki ta nemi miji ya saki yar uwata da tastafrig litastafriga safahataha wai dan ita ta maye gurbinta ko dan ta sakata tawala ko dan ta zama ita kadai a gun miji kaman mayya bal tankih yace tayi aurenta kawai ta zama aurenta fa inna ma laha ma qaddara laha ana iya karanta kuma walitun kaha a saki wata dan ita a aureta an karanta sai zama adafi akan wancan ita tabgida safahataha wa litunkaha dan ta kawar da waccan ita a aure ta ko kuma dan ta kawar da waccan sai annabi mata nasiha yace lalle kawai ita dai ta zama aurenta ta ansha abin da Allah ya kaddarta mata wannan hadisi yana nuni zuwa ga haramci na mace ta ƙurrabi mijinta akan sai ya saki wata abokiyar zamanta ko kuma sai ma ya sake ta tace da ta aure shi kafin ta ma ta shigo wannan duka ba daidai bane sai mamunu yake cewa cewa da aka yi uktaha kaga aka kira ta da ‘yar uwarta don nuni zuwa ga abin da ke tsakankanin su na kusanci da ‘yan wantaka addini da ‘yan wantakar wato zama ƙarƙashin miji guda ba wai sai ta zama ‘yar uwata ta ta jini ba wannan abin lura ne daga cikin fiƙihun lafazin hadisin Allah Ubangiji ya kyauta. آه. قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسأل المرأة طلاق الأخرى ولتكتفئ ولتكتفي ما في إنائها ولتكتفئ ما في إنائها wannan ita kuma ita ce riwayar al'imamu muslim ta hanyar muhammad ibn yahaya ibn abdullah az-zuhli kenan حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة كنا قال حدثني أبي دقى بابانا شعيب بن أبو حمزة عن الزهري دقى عين مالا ابن شعب بن الزهري أخبرني أبو سلمة يا ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب أن أبا هريرة قال سكتي سيدنا أبو هريرة يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي يتشي لا تسأل المرأة طلاق الأخرى كرمة تتشي أتكتير دن ذا أوريتها kada take ta ce a sake ɗayan kaga nan sai ce al'ukhra wato ɗayan matan can kuma yace al'ukht mun ji dai al'ukht huwa diniya wal tukfi ma fi ina'iha ko wal tukfi ma fi ina'iha wato wannan kwatance wato cewa kamar a ce kada ta dan wai ita ta maye gurbin wancan wannan wato ta karkata miji karkata zuwa gare ta don haka ta nemi a saki ‘yar uwarta. Kaga wannan ana nufin ma fa magana kawai ta baki ina kuma ga mace wadda za ta je ta yi haka ta hanyar wato wani makirci ko ma haɗa kai da boka ko wani ɗan tsibbu don a saki ‘yar uwarta. Kaga zai zama laifin ya fi wannan nauyi saboda shi akwai fajirci a cikinsa ta yi ma akwai akwai ainihin kafirci Allah ya tsare mu. a takaice dai haramun ne mace ta zuga wani miji don ya saki matarsa don ita ya aure ta ko kuma dama suna cikin gidan tare ce ta zuga shi tana nuna masa ai dole sai ya rabu da wance ita ta ja mishi matsala ita ce ba ta da kirki har sai ta kori wacan a gidan to haramun ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ki bar shi shi da kanshi har ya fahimci bai kamata su zauna ba sannan sai rabu da ita amma ke kar ki kokarin ki ziga ta za ki ziga shi dan ya sake ta kuma ki tuna ke yayin da za a yi miki haka ya zama wata ta ziga aka sake ki ko kuma bayan kin ziga an sake waccan ke ma wata ta ziga a sake ki ya zaki ji babu man afsadal afsadan mar'atan ala zawjiha wannan shi kuma yana magana akan laifin mutumin da ya bata wa wata mata ya bata wata mata abin nan ya bata mata tunani ya raba ta da san mijinta mutum ya zo ya ziga wata mace ta ki mijinta kamar yanzu a zamanance wani ya dinga yi wa matan mutane message ko ya ta magana da ita ta waya ko a islamiyya ko a makarantar boko ko a wajen aiki ya ta ziga ta har ta ki mijinta to wannan kabira ce min al-kaba'ir jama'a mu kiyaye wannan ba daidai bane a za mu zo mu ji maganar ibnu qayyim akan wannan insha Allah قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن إكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خبب عبدا على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا wannan kuma ta hanyar Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali wato Ishaq dan Rawiya kenan rahmatullahi alaihi qala yace akhbarana Muawiyah ibn Hisham malam Muawiyah dan Hisham al-Asadi Abu al-Hasan ya ba mu hadisi rasuwarsa shekara ta 204 shi kuma yace haddathana Ammar ibn Uzayq ad-Dabbi wanda shi kuma ya rasu shekara ta 159 ana Abdullah ibn Isa daga Mal Abdullahi dan Isa dan Abdurrahman dan Abu Laila shi kuma yace an Ikrima daga Ikrima Maula ibn Abbas an Yahya ibn Ya'mur daga Malam Yahya dan Ya'mur Abu Sulaiman al-Basri kenan ana bi Huraira daga Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man khabbaba khabbaba haka ake karanta shi bi shadd khabbaba ila mara'atin abdan ala ahli wato wanda ya yaudari wani bawa ko ya bata wani bawa tunani ya hada shi rigima da iyayen gidansa falaysa minna to ba ruwan mulki man afsada mar'atan ala zawjiha falaysa minna hakanan wanda ya ainihin bata wani miji a idan matarsa ya fara ambatan wato aibubin mijin ko ya dinga yaban wani ajnabi shi kansa ko wani can daban har dai ya ya augara kirjin matar ta waye gari ba ta kaunar mijinta to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba mu ba shi al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Ibn Hibban wannan yana daga cikin yadda musulunci yake kokari wajen haramta duk wani abu da zai kawo barna tsakankanin masu zama wuri ɗaya ko abokai ko makwabta ko kuma ma iyalai ɗin kama a nan namiji da mace malikiya suna ganin duk wanda ya yi haka ya yi wato ya zige wata mata don ta rabu da mijinta da niyyar ya aure ta suka ce to ta haramta gare shi har abada in ya aure ta ma aure bai ba alkali zai iya rabawa su kuma shafiya suna ganin hakan ba zai haramta ta ba sai dai kawai ya ya mai da mutum ya zama fasiki mutumin banza wanda yake ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan zinubi ne babba daga cikin zinubai shi yasa zaka ga a cikin littafin adda'u waddawa ibn al-qayyim ya magana yake cewa wannan zinubi ya daga cikin min akbar kaba'ir yace in in muka lura cewa shari'a ta ma hana ka nemi aure akan auren wani dan uwanka to ina kuma ga wanda zai wato dan uwanka yana neman aure ko abokinka an riga an karkata za a bashi an haramta ka je ka shiga ka ne ba an haramta ka je ka shiga kasuwancin da ya riga ya karkata za a siyan masa duka dan dai a gyara alaka tsakankanin mutane to ina kuma ga wanda zai zo matar wani ya je yana yana yana magana ita har ya bata mata aure yana kokarin ya raba tsakankanin su yana yas'a yake cewa yas'a fit tafriqi bainahu wa bainaha gashi dai mulkai yake cewa a cikin wannan abin wa fi zalika min al-ithmi ma la'allahu la yaqsuru an ithmi al-fahisha abin da ke cikin wannan irin mugun aiki na zinubi yace to watakila fa bai gaza daga zinubin zina ba mu ji wannan jama'a zinubin mutumin da yake bibiyar matar wani yana ziga ta ta rabu da mutum dan shi ya aure ta ko kuma dan wani ya aure ta ko kuma dan baya son mijin nan to zinubin shi bai gaza zinubin ainihin wato wanda yake zina da matan mutane ba da haka mutane da suke amfani da social media musamman yanzu suna jin sirrin wasu mata waɗanda su ko matan ba su da kan gado su ta faɗan sirrorinsu a zo a yi ta ziga su har sai sun kashe aurensu to wannan ba ƙaramin zunubi ba ne ya kamata mace ta iya sanin muhimmancin sirrin da ke tsakaninta da mijinta cewa ba abin bayyana ba ne a titi dan kina neman shawara ma sai ki je ki nemi shawara a gun wani mutum da kika amince da mutuncinsa da iliminsa da dattakunsa da sanin ya kamata sa a sirranci ba wai ki ki tallata ki ce gashi nan kowa ya sani da kashe kuma ki ce wai please hide my ID ka a gane ko ne waye to me kenan kuma bayan riga kin gama ya madide da duk abin da ya faru Allah ubangiji ya kyauta a takaice dai ba kyau wannan ba daidai bane ba daidai bane babu man yadkhulu alal mar'a babin da ke bayani akan wane ne yake shiga wanda ya halasta ya shiga gidan mata gidan matan aure ko gidan na mata dai wanda suke zaune waye da waye ya halasta ya je gurin matar da ba ta shiga ko a gan shi ya shiga gidanta. Qala akhbarana Ali ibn Hujr qala akhbarana Hushaymun an Abi Zubairi an Jabir qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne gajere kwarai muka lura Ali ibn Hujr ibn Iyas al-Marwazi babban malami ne ya kantar da su Bukhari da Muslim da su Tirmidhi gashi ma Imam Nasa'i din yana da isnadi gajere saboda tsawon rayuwa duk da yake an ba da labarin cewa bai riski imam malik ba da shi da hamad dan zaid ba su riski imam malik ba suna raye maliku yana raye amma ba su samu halin zuwa madina su gan shi ba shi ali ibn hujr ya rasu a shekara ta 244 kaga sai ya ce daga hushaym ibn bashir shi kuma hushaym daga abu zubair daga nan sai jabiru sahabi kaga tsakanin al-imam an-nasa'i da manzala sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne kawai ana wannan isnadi ne gajere yace ala la yabitanna rajulun inda imratin illa an yakuna nakihan aw dha mahramin wannan hadisi yadda ka ganshi haka al-Imam Muslim ya ruwaito shi da kuma Ibn Abi Shayba cikin musannaf da Bayhaqi a cikin sunan din sa Imam An-Nawawi da sharhin sa yake cewa abinda wannan hadisi yake nufi kada wani mutum ya je ya kwana a gidan wata mata a wata riwaya ya zo ce a gidan wata bazawara saboda a ɗabi'ance mutane sukan kwana a gidajen sukan iya shiga gidajen zawarawa amma 'yan mata a a wancan zamani babu ma wanda ba su da gida na kansu galibi ballantana wani ya kwana ba ma a ganin su abin da ake nufi shine kada mutum ya je gidan wata mata kamar yadda alƙadi iyad ya faɗa ya je wata illa illa an ya kuna nakihan sai in shi mijinta ne a wani riwaya aka ce illa an ya kuna inda zaujiha sai in wato mijinta na nan to babu laifi in ka shiga gidan kuma aka baka wuri ka kwana wannan ya halasta ko kuma kai ne mijinta ka zo ka kwana a wajenta dama wannan shine asali au za maharamin ko kuma ya zama dan uwanta ne na jini ta haka abin nan yake cewa almuradu bin nakihi bin nakihi almar'atul mutazawwija wa zawjuha hadir illa an yakuna nakihan cewa wato ita mata ake nufi wata ke tana da aure ko mijinta yana nan fa yakunu mabital gharibi fi baita to bi hadarati zawjiha da haka ba kora iya kwana a gidanta mijin yana nan riwaya ta zo da haka ta zo ne da cewa illa an ta kuna nakihan au za ta maharamin wato za ta ɗin tana nufin abin nan shi za maharamin ne shi ga ita za maharamin ce ita gare shi to shine yake cewa almuradu bin nakihi almar'atul mutazawwija wa zawjuha hadir abinda yake nufi shine bai yiwuwa kawai ka zo a ganka ka jirgin wata mata haka kwana kuma ba matarka ba to wannan zai zama muhallin riba amma idan idan raiba idan tare da mijinta ne ko kuma kai dan uwanta ne to wannan babu laifi insha Allah yana iya kwana a gidanta babu hamul mar'a babin da ke bayani akan dan uwan miji shine hamu hamu haka ake karanta shi in suna da yawa kuma a ce hamu idan aka ce alhamu shine akhu zawj da kuma shi ba zalika da ire-iren sa min al-aqarib kaman cousin din miji ko wato ibn al-ammi ko makamancin sa shi yake ce muhamu idan jami sai a ce al-ahma al-ahma'u idan kuma aka ce khatan al-akhtanu jam'in shi sune kuma su kuma ƴan uwan mata ‘yan uwan matarka su ne akhtan, ke kuma ‘yan uwan mijinki sirikai ‘yan uwan miji kanne da ya yi su ne wato al'ahma'u, guda ɗaya a shi ne alhamu, ‘yan uwan mata gare ka kai miji to su ne akhtan, guda ɗaya kuma khatan, su kuma al'ashar sihir, su kuma su ne wato iyaye na kowane ɓangare. ina fata mun gane wannan haka dai malaman loga ainihin wato suke faɗa wallahu a'lam قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب أن أبي الخير أن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول إياكم والدخول أمن على النساء فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو قال الحمو الموت Nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi wanda mala ya karɓo shi ta hanyar Qutaybah bin Sa'id al-Balkhi zuwa ga Al-Layth ibn Sa'd al-Misri ta hanyar Yazid ibn Abi Habib wani malami malamin fatawa kasar Misr din nan Abu Raja'i shi kuma ce daga Abu al-Khair wato Marfad ibn Abdullah shi kuma daga Uqbah ibn Amir ibn Abs ibn Malik al-Juhani Uqbah ibn Amir al-Juhani sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mawaki cikin kwamandoji 'yan siyasa cikin sahabai wanda rasuwarsa shekara ta hamsin ne da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama uku ba radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa dukhula ala nisa ahir dinku ina jan kunnanku daga shiga gidajen mata gidajen matan aure kai zama kana shiga kana fita ba ka da kan gado to wannan mummunan ɗabi'a ce ba daidai bane sai wani faƙala rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin ansarawa ya ce al-imam al-hafiz ibn hajar ya ce an dudduba ba a gane waye wannan mutumin da ya wannan magana ba ya ce ra'aita al-hamwa ya manzo Allah sallallahu alaihi kake gani da ainihin wato dan uwan miji sai Allah sallallahu alaihi ya ce alhamu kaga shi dan uwan miji al-mautu mutuwa kenan to haka nan da yace iyyakum ad-dukhula ana karanta shi na karanta da kuskuren baki na na cewa dukhulu amma wa dukhula ne saboda an-nasb ala tahzir tahziri ne aka ce iyyakum wa dukhula kamar ka ce ittaqu anfusakum alla tadkhulu ala nisa'i eh wan nisa alla abin nan alla tadkhulu ala nisa haka kamar da aka ce kar ka je gidan mata so kuma ana cewa kada mace ta zo gidan wani namiji kawai ta shiga duk wannan hanyoyi ne na tsare barna da katange kofofinta shi sa aka hana kalwa aka hana kaza aka hana kaza to wani mutum cikin ansarin mun ji an ce malamai ba su gane kowaye ba aka ce a fara'aitar hamwa ya kake gani game da ɗan uwan miji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan uwan miji wannan ai mutuwa ne wato zai zai iya jawo fitinar da za a iya yin kisa ko kuma za a iya samun matsaloli ta fuskar shi ba tare da ma an fahimce su ba almuradu cewa ai shi keɓancewa da ɗan uwan miji tana iya jawo halaka addini idan saban Allah ya auku har aka yi ga mutuwa idan aka samu saban saboda rajimu na kisa ga ainihin ita mata ko kuma macen ta halaka kenan an raba ta da mijinta an raba ta da mutuncinta an raba ta da karamarta in an ji labarin ta yi wani abu irin wannan da kanin mijinta shikenan ko ta rabu da wannan mijin babu wanda ya sake kallon ta matsayin mace mai mutunci har ya aure ta sannan za ta shigo da mutanen gidan da fitina tsakanin wa da ƙani tsakanin uwa da ƴaƴanta tsakanin uba da ƴaƴanta haka wannan mutuwa kenan wato wato bala'i kenan eh Allah shi kyauta wasu kuma suka ce saboda larabawa sukan siffanta abin ƙi da mutuwa larabawa sukan faɗa abin ƙi sai al'asadu mautun wato mutuwa ne idan sun ga abu wanda yake wato ya ɓata musu tsari ko kuma da zama musu fitina ko wanda zai zama musu da mummunan abu al'imamul mazir yake ishara ya ce ya ce to wannan kaga da aka ce kada ɗan uwan miji ma ya dinga shiga gidan mutum to ina kuma ga wanda ba ɗan uwan shi ba wani bari kaga bil ahara a ce shi kai ya shiga to haka kuma kamar yadda ɗan uwan miji irin wannan ƙaniwa da ƙani haka kuma ɗan uwan mata waɗanda suke akwai aure tsakankanin su irin samari cousins ɗin nan ƴaƴan wa da ƴan ƙani ƴaƴan ƙani to su ma ba daidai bane su dinga shiga gidajen matan aure saboda suna sakin jiki da su suna ganin ai kannan ƴan uwansu ne abokan wasansu ne sai a je sai a auka wata barna wadda take lalata mutunci take lalata zuriya duk musulunci yayi haka ne dan kare mutuncin al'umma da kare nasabarsu kada wani yanzu saboda boko ya mai yawa ya ga cewa wai ana, ana yawan kawo zargi ana yawan kaza kaza Allah shi halicci mu maza da, mata kuma ya san dukkaninmu ga rauninmu ga irin fitar da za mu iya aukawa kuma ya sa mana katangogi wanda su tsare mu daga wannan fitintunu idan aka ciccire su aka ce wai kowa ya sakata ya wala ai kowa mai hankali ne kowa yana da sense of reasoning ko judgment shine sai a kuma yi wannan rayuwa da kaga mutane suna yi wadda ta yi kama da rayuwa wadda ba ta ba ta mutane ba inhum illa kal al kal an'ami bal hum ashad Allah ka tsare mu babu dukhuli alal mughiba ana cewa mughiba ana cewa kuma al-mughayyaba al-mughayyaba ko al-mughiba aka ce al-mughbiya amin al-mughbiya ya zama mimun da damma ita kuma ghainun a mata a mata kasara a ce al-mughiba ko kuma ai mata dauri a ce al-mughbiya al-mughbiya al-mughiba kaga dai da ma bin nan da kasara kenan ko da kuma ainihin ɗauri a kan ya'u. Akan ce haka, nau ya ce bidon milmi wa kasar ghain wa iskaniliya sai zama muziba. Don milmi wa kasar ain muziba, wahiyar da ce zaba an hazo jawa ita ce matar da mijinta baya nan. Mijin baya nan bai gari ko kuma baya nan bai gida. To duka wannan ta zama al-mughiba. kamar yadda an tara yake cewa agsha fatatal hayy inda haliliha wa idza ghaza fil jaysh la agshaha ni nakan je gidan mata aure ne a cikin garin mu dinnan tare da mijinta kawai idan mijinta baya nan ni bana zuwa gidan mata aure ni ba ba kwarto bane kenan ko Allah shi kyauta قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أمر بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت أميس فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أر إلا خيرا فقال إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان Nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi wanda mala ya karɓo shi ta hanyar malam Yunus ibnu Abdul A'la ibnu Maisara Abu Musa al-Aili ya rasu ne a shekara ta 264 shi kuma yace akhbarana ibn Wahab wato Abdullah dan Wahab al-Misri qala haddathani Amru ibn al-Harith Amru dan Harith dan Yaqub Abu Umayya daga kirjalul sitta anna Bakr ibn Sawada Bakr ibn Sawada ibn Samama al-Juzani حدثه يا باشي لباري أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير كنا يا رسول كتر دوم شتكوس شيكم حدثه يا باشي لباري أن عبد الله بن عمرو بن العاص شو أصحاب من ذا الله صلى الله عليه وسلم قبل أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه يا باشي لباري أن نفرا من بني هاشم وسمتاني سكين قبيلة بنو هاشم دخلوا على أسماء بنت أميس وتنا سنشك جدا أسماء ير أميس ما تسينا بكر ألوك تنكينا كافن daga baya bayan sai rasu sai na bakar taru sai na ali kafin sai na bakar ta ce matar ja'far fadakhala abu bakarin wahiya tahtahu yawma idin sai a sai na bakar ya shiga gidanta sai ya ga mazaje a zazzaune a wannan lokaci kuma shine mijinta fakari hazalika sai ran shi bai ji daɗi ba fadakara zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya je ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani faqala sai ya ce inni lam ara khairan yace to ni dai ban ga komai ba sai alkhairi ban ga wani mummuna ba amma dai bana so fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad barra'aha min zalika Allah ya tsare ta daga wannan mummunan abu da zaka iya tunani thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe fa qala yace la yadkhulanna rajulun ba'da yawmi hadha ala mughbiya illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan kada wani mutum ya je ya shiga gidan wata mata da mijinta baya nan daga yau din nan in dai ba yana tare da wani mutum ɗaya ko biyu ba al-imamu nawawi kamar da muka ji ya ce al-muradu gaba an zawjuha an wal muradu gaba zawjuha an manziliha sawa'un gaba anil baladi bi an safara shin ya zama baya gari ne au gaba anil manzil ko ya fita daga gida ne ya tafi rumfar kasuwar shi ko makarantar su ko wurin aikin su ko gonarsa ko wajen sana'arsa ko ya je ma wani yawon shi wa in kana fil baladi ko da yana gari haka ba zakarahu alqadi haka abu yadi ya ambata wa gairuhu da wannan sa wa hadha zahirun mutaayyan yace wannan shine abin da yake zahiri alqadi yadi ke cewa wa daliluhu hadha alhadith anna anna alqissata allati qila hadith bi sababiha wa Abu Bakar radiyallahu anhu ga'ibun an manzilihi la an albalad kaga kisar ta dawo aka faɗi maganar shi sai na Bakar baya gidan ne ba wai baya gari ba da haka shine ma asali da zaran bayanan kuma wannan zahirin hadisin yana nuna jawazu khalwatir rajulaini aw thalathati bil ajnabiyya mutum biyu ko uku suna iya kebanta da matar da ba ta su ba su magana ita a lokaci guda duk da yake yace in ji alqadi ya yake afwan ji nawa yake cewa wal mashhuru inda ashabina taharimuhu amma dai abin da yafi shahara a gun malaman mu shafi'iyya shine suna haramta irin wannan khalwa din ku kebance ku biyu ko ku uku da mace guda ko mata da yawa suke bance da namiji suna magana da shi yace fayuta awwalul hadithu ala jama'atin yab'udu wuqu'ul muwaqa'ati minhum alal fahishati li salahi sai a ce to hadisin yana nufin idan mutane na kirki ne biyu ko uku za su iya keɓancewa waɗanda mutane da ana ana nesanta yiwuwar su zama mutanen banza ko wanda za su yi barna saboda nagartarsu da kunyarsu ko wani abu makamanci haka mai da alkadi iyadi ya ishara zuwa gare shi a cikin al-mu'lim domin ji wannan ko babu khalwatul rajuli bil mar'a babin da ke bayani akan hukuncin keɓancewar namiji da matar da ba ta shi ba qala akhbarana qutaybah ibn sa'id qala haddathana sufyan an amr an abi ma'bad an ibn abbas annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'ah wannan ma isnadin ta hanyar malam Qutaybah dan Sa'id zuwa ga Sufyan shine dan Uwayna kenan an Amr daga Amr ibn Dinar Abu Muhammad al-Makki malam Amr ibn Dinar ya rasu ne shekara ta 126 ana bi ma'badin daga Abu Ma'badin al-Khuzai wani maula ne daga cikin mawali waɗanda suke masu daraja a cikin mawali Ibn Abbas asalin sunan shi Nafiz ya rasu shekara ta 104 yana da hadisi a cikin kutubus sita gaba daya annahu an ibn Abbas daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace yaji annabi yana cewa la yakhlu wannan rajulun bi imra'atin cikin riwayar Bukhari da Muslim ne wannan a wata riwaya ta zo da illa wa ma'aha dhu mahramin istisna wanda yake ainihin munqabi sai dai in tare da muharrami wato za ta iya kebancewa da muharrami ko kuma sanda suke kebancewa wato muharramin nata yana nan wannan ihtimal wanda yake a zahiri ne haka muharraminta ba muharraminsa ba ya zama akwai muharrami a wajen to a wannan riwaya ce ma wani mutum yake cewa to ni ko yanzu haka mata ta fita ta taɓa aikin haji gashi a rubuta sunana a yaƙi kaza da kaza na bai ci mishi in talik fa hujja ma amra'atik lalle ka je ka aure ka bi matarka ka je ka yi ka yi aiki haka rai ta kaga shi sa malamai suke cewa akwai taqdimul aham alal muhim min al umur gabatar da wanda ya fi muhimmanci fiye da wanda yake shi ma yana da muhimmanci a takaice an hana keɓancewa da matar da ba taka ba ku koma wani wuri rufaffe wanda ba a ganin ko ba san me kuke yi ba dai abin da zai jawo wato abin nan zai jawo zargi ko zai ba da shaidan dama ya zama shine na ukun ku kamar yadda zo a cikin hadisin cewa idan mutum yake banta da matar da ba tashi ba to shaidan shine na ukun su duk waɗannan abubuwan an hana an an haramta su ne saboda wanzar da mutunci da tseratarwa daga alfasha da kuma wato kiyaye mutuncin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nasabarsu za mu saurara a nan saboda ƙwayar lokaci sai Allah ya kama darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah